أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعزنا الله وأجارنا من النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa mahalicinmu Allah mai kowa mai komai wanda cikin yadda sa amincewarsa da kaddarawa sai hukunta mu kasance rayayyu a wannan safiya ta Laraba wacce take yau goma sha biyu ga lissafin Ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jaka da annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon sira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekarar 1446 wanda ke daidai da yau goma sha biyu ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma insha Allah kamar yadda muka saba za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokaci na bayan sallar asuba in ba mu manta ba jiya mun kare bayanai akan harkoki da suka jikunci cikin gida da zamantakewa wanda wannan episode din ya kare dan da suratul baqara kamar yadda tun da farko muka dauko tana dauke ne da episode episode in an saka wannan faifan ya kare sai a sako wani kamar yadda ka san seasonal tsari in an yi wannan ya wuce sai a sako wani episode din to yanzu an gama da harkokin cikin gida abinda za mu shiga kuma fulɗa ce da ta shafi mu'amala na waje cikin waje za a shiga zuwa kuma yadda Allah madaukakin sarki zai samu kai ga ƙarshen sura Allah madaukakin sarki sai ya ce alamtara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
jazakum Allahu khairan ubangiji madaukakin sarki yace alam tara baka gani bane ya kai abokin magana ko annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara ila almala'i min bani isra'ila zuwa ga wasu jama'a da suka gabace ku daga cikin yan bani isra'ila yayin da suka yi cincirin da suka zo wurin annabinsu suna roƙo iskaluli na biyin lahum yayin da suka ce ma wani annabinsu iba atlana malikan ka tayar mana da jagora ka tayar mana da kwamanda shugaba nukatil fi sabilillah wanda zai jagorance mu je mu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah qala hal asaitum annabinsu yace a yanzu ku ba kwa jin cewa in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu idan Allah ya farlanta muku yin yakin nan fa kamar ina ga ba za ku iya yi wanje annabi wato annabin yana da hangen nesa qalu wa malana Allah nuqatila fi sabilillah suka ce ah to menene yake akan mu da ba za mu je mu yaki ba domin daukaka addinin Allah wa qad ukhrijna min diyari min diyarina bayan an fatattake mu an mana koran kare a gidajen mu wa abna'ina an kwashe mana ƴaƴan mu an mayar da mu ƴan gudun hijira internally displaced person ko an mai da mu refugees mun kuma ‘yan gudun hijira me yasa ba za mu yaƙi ba don ma mu dawo da muhallinmu mu dawo da ahalinmu falan ma ku ci ba alaihimul qitalu yayin da ku aka farlanta musu yin yaƙi ɗin tawallau illa qalilan minhum sai ku suka tarwatse suka baje kowa ya kama gabansa sai ‘yan kaɗan ne ‘yan tsarari suka saura wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne ga duk wani wanda yake dan iska macuci azzalimi wannan kamar yadda malamai suka ambata annabi ne daga cikin yan bani isra'ila wanda malamai sun ƙara wa juna ilimi akan abin da ya shafi waye sunan annabi din duk da yake almuhim ba sunan annabi shine mai muhimmanci ba darasin da yake kumshi a cikin bayanan da ya faru da annabin da mutanensa shine abin lura amma dai ga shi kama haka suka ce an ce shi annabi shi ne yusha'u bin nun mun san yusha'u bin nun ko shi ne wanda malamai suke fassara maganan da allah maɗaukakin sarki ya kawo mana cikin suratul kahaf cewa wa iskala musa ya yi fatahu annabi musa ya faɗa wa fatahu wato yaronsa wannan fatali musa shi ne yusha'u to don haka sai suke lissafa wannan nabiyin da ya zo a bayansa shi ake kira wato yusha'u bin nur wasu kuma suka ce a ba shi ba ne wani ne da ake ce masa afra'im wasu kuma suka ce a wato afra'im bin yusuf ɗan gidan annabi yusuf kenan bin yaqub nabiyillah a wannan maganganu ne dai da malamai suka ta kawowa wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane amma dai kamar yadda muka faɗa tun daga farko asali inda Allah maɗaukakin sarki yana so mu san sunan annabi ɗin wani annabi ne da zai ce annabi ne? to amma almuhim shine darasin da ke kumshi a cikin wannan kissa din alam tara ila almala'i min bani isra'ila wasu jama'a ne daga 'yan bani isra'ila suka zo suna neman a ba su dama su yaƙi kamar da ya faru da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune a makka in kana jin ma aya sai ka ɗauka kamar da su ake amma ba su bane shi yasa ba sai Allah ya ce min bani Isra'ila min ba'di Musa sahabban manzon Allah suna Makka an tozarta su an walakanta su amma kashe wasu wanda Allah ya sabbaba mutuwar su a hannun waɗannan makiya Allah daga ƙarshe manzon Allah ya musu umarni su tafi Habasha saboda akwai wani sarki wanda Kirista ne shi wannan sarkin Kirista ne mai riko da addinin Kiristanci a jegunsa ba zai cutar da su ba bayi da zalunci suka je gunsa hijira ta farko hijira ta biyu da duk abin da ya ta faruwa kaga sai ya zamana akwai rashin kwanciyar hankali a tattare da su har daga ƙarshe aka yi lalatul aqaba al'ula da athaniya ƙarshe da aka yi hijira daga makka zuwa madina birnin manzo al-munawwara dan haka wannan duka ya faru su sahabban annabi tun ana can suke ce ka ba mu dama mu mai da martani annabi sai yake ce musu ku saurara sai mun samu umarni daga wurin Allah ka ba mu dama mu mai da mu dauki fansa abin da suke mana sai Allah yake ce musu mene kuffu aydiyakum wa aqimus sala ku rike hannayenku ku bar su sai ta zaluncin nasu akwai lokacin da za mu ce ku rama ba a ce salama din ba sai da tura ta kai bango sai Allah ya ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir ubangiji madaukakin sarki ce to daga yanzu kan an yi umarni wanda har su Hamza sun musulunta suna cikin tawagar masu cewa annabi ka ba mu dama mu ne da wannan kuma yake nuna mana cewa ba sa yin komai sai sun jira umarni daga wurin manzon Allah ta yi kace to ai mu babu annabi din eh babu annabi yanzu yayi yayi wafati amma kar kai komai sai ka bincika yayi annabi ya ce ayi ko jihadi din haramun ne mutum ya dau makami kawai ya farma arna in an yi magana cewa jihadi yake wariya maka haka ake jihadi inda jihadi kawai ganin dama ne yadda aka ci zarafinsu aka tozarta su aka kwashe musu dukiya da ba za su jira umarnin annabi ba kawai ganin damar su za su yi su mai da martani domin kwato dukiyoyinsu amma da ke jihadi umarni ake jira daga wurin shugaba sai shugaba ya bada umarni kafin a yi don haka mu jihadi a nan mu najeriya ya za a yi a yi shi misali waye zai zama shugaban bada umarni sarkin musulmi kwarai kuwa sarkin musulmi sultan muhammad sa'ad abubakar na uku shi ne wanda in jihadi za a yi zai bada umarni a fita bisa umarninsa za a yi wannan jihadi din don haka duk wani jihadi da wani ya ce wai ana yi a ƙasanmu najeriya wannan ƙarya ne jihadi ana yin sa ne karkashin jagorancin shugaba al'am shugaba na bai ɗaya gaba ɗaya wanda kowa ya sallama shine ke da jan ragaman jagorancin lamura na addinin musulunci to don haka wannan mutane saboda sanin shugabanci yana da mahimmanci a wurin jihadi sai suka je wa annabinsu cewa kai ne shugaban mu tabbas to amma muna so ka zaba mana kuma komanda da za mu ji yaƙi sai annabin ya ce in in fa yaƙi iya abin da na sanya ilmance ta yadda nake samun ilimi a gurin mala'ikan da yake karantar da ni akwai tashin hankali a cikin yaƙi akwai rashin nutsuwa a cikin yaƙi akwai abubuwa da suke faruwa wanda zai hana mutum sukuni a cikin yaƙi abin da ka fi ƙarfinsa sai ya zo ya fi ƙarfinka in ya ana yaƙi kuma wanda wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa in kana lura da karantarwar duka annabawan sa zaka ga iri ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa yake ce masa la ta yake ce musu la ta tamannu liqa al-adu kada ɗayan ku ya yadda ya burin Allah ya kawo yaki ina ma da yaki zai zo mu yi kaza da kaza kada wani ku yi wannan burin ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai yace idan an kiraye ku kuma a fita yaki din to ku fito wai za su firtu fanfiru an ce ku fito to ku fito idan kun haɗu da su kuma ya ce fasbutu ku yi haƙuri ku jure kan ku gudu domin ba a gudu a fagen fama mai gudu a fagen fama yana da laifi mai girman gaske shi yasa Allah madaukakin sarki da yake bayanin wanda suka gudu a fagen fama sai ya ce man yuwallihim yawma izin dubrahu duk wanda ya ruga a guje ana yaƙi illa mutahayyizan likitalin illa mutaharrifan likital an mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi gadabin min Allah sai fa inda ma sauya salon yakin yake so yi akwai dabaru da sojoji suke wanda ake ce ja gaba ga rago ko bai zama tsoro ba ana yakin ne sai ga cewa ta nan kaman askarawan da suke nan na yan tafiyarsa askarawan rundunar musulmi sun gamsar da wannan ayar don haka sai ya sake komawa gefen tsakiya ko gefen baya ko kuma gefen dama gwargwadon yadda ya lura da weakness ko kuma power na gefen da shi ya je daga nan ne zai lura cewa ya kamata ya koma wuri kaza wannan da yake nan ko kuma ya zama da ja da bayan da yake ba guduwa zai yi ba so yake ya jawo ya musu kofar ya jawo a yi musu kofar rago yadda za su biyo shi su yi tunanin za su gama da shi suna shigowa sai su ƴan uwansa kuma su kwafkwafɗe su ya zama an gama da su to yin irin wannan ne aka ce babu laifi salon canza salon yaƙi ko kuma zai jawo su zuwa ga fi'a 'yan jama'ansa ta yadda za a gama da su ko kuma yana kallon nan gefe suna da rauni ga can can yadda yake din su ne masu ƙarfi don haka zai taso daga can ya dawo guri masu rauni din don ya ƙara musu abin da ake ce masa almadad wato ƙari na, na, na askarawa da kuma ƙarfin soja domin a burkushe gefen da ake kallon kamar yayi rauni a ƙara wa gurin ƙarfi domin a ci nasara akan makiya da ke tunkaran wannan janibi don haka dai su waɗannan da suka kawo kukan suna neman a ba su dama su yaƙi annabinsu sai yake gaya musu fa ina ganin cewa idan an farlanta muku yaƙi din za ku zo ku gagare shi yasa nake ɗan taka tsantsan wurin neman ɗaura muku cewa a ce a yi yaƙi din Allah madaukakin sarki da kansa ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa me kurbul lakum yaƙi an farlanta muku shi amma kuma ranku baya so yawa kuma za ka gane yaƙi ɗin yana da tashin hankali yanzu misali a wuraren da ake yaƙi-yaƙi ɗauki ƙasa kamar a iraki ka je ka tambaya ka ga yaya iraki ta zama a sanadiyar wannan yaƙi a ce iraki dawo afghanistan ɗauki ƙasa irin afghanistan wanda a wancan lokaci suna zaman sukuni da zaman lafiya matun daga september 11 da aka dinga kai musu farmaki sai da aka ta ƙasa yan afghanistan suka koma mabarata a kan titi an ce wannan sun mana nisa dawo nan ƙasarmu afirka ɗauki ƙasa irin libya je ka benghazi da makamantansu a ƙasar libya ka je ka gaida aka ta wurin sake fita ka tafi middle east ka je ka ƙasar syria ka je ka gaida aka yi ɗaya-ɗaya da syria kafin shi al'asar ɗin ya gudu kace-kace aka yi da ƙasa yaƙi yakan jawo a rugurguza gine-ginen mutane yakan jawo a yi wa mata cin zarafi mai munin gaske ana walakanta al'umma a sanadiyar yaƙi duk wata dukiya da kake da ita ba ta ita kake ba ana ta rai wa yake ta dukiya kuma sai mutum haka zai gudu tsangalininsa to lalle yaƙi akwai tashin hankali a cikinsa don haka yaƙi sau da dama baya zuwa sau da dama baya zuwa ya ibar mutane haka kawai in ya zo to yakan tafi ne da wasu abubuwa na jin daɗi da walwala na al'umma kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam je ka karanta siratul nabawiyya as-sahiha zaka ga duk yaƙe-yaƙen da annabi ya babu yaƙin da wai kawai zuwa yayi musamman dan ya je ayi yaƙi dukka auna tun daga yaƙin badar har zuwa yaƙi na ƙarshe da annabi duka yana yi ne ko dai ka samu wani abu ne na zalunci da aka yi annabi ya je domin magance wannan zalunci ko kuma ya zama da shi aka kawo wa farmaki don haka sai ya fito abin da da turanci ake ce masa self defense wato kare kai yawa kare kai kuma wannan halali ka je ka auna annabi sallallahu alaihi wasallam duk a tsawon rayuwarsa yaƙi yaƙen da ya yi ta yi gaba ɗaya yaƙi yaƙe ne da suka shafi magance zalunci an yi zalunci an yi ha'inci an yi cin amana sai suka je domin gyara ko kuma an zo don a yi musu zalunci sai suka fito domin kare kansu duk yaƙe-yaƙen da annabi sun tsaya ne a waɗannan abubuwa a guda biyu a rage ko magance zalunci ko kuma kare kayi ga 'yan adawa maƙiya a zalimai masu neman cin zarafin wato annabi da kuma a sahabbansa to don haka a nan shi wannan annabi ya ja musu hankali cewa kwalalle yana tsoron kada fa ya roƙa musu Allah a ba shi umarni ya gaya musu cewa an yaƙi kuma daga baya zo ba za su yaƙi ba sai suke ce a to ai ko ba ma dan komai ba ma ya kamata mu yaƙi domin kare dukiyoyinmu da aka kwace mana domin kare gidajenmu mu kwato su mu sake dawo da su zuwa gare mu domin mu dawo da 'ya'yanmu da aka raba mu da su an raba mu da zuri'armu muna muna da damar mu yaƙi domin mu dawo da waɗannan abubuwa da muka rasa a sanadiyyar cin zarafi da aka yi mana don haka dai za mu ji menene ya faru sai Allah madaukakin sarki ya ce
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله يساك على الهين Ubangiji madaukakin sarki sai ya ci gaba da ba mu labari yanzu dai mun ga sun shiga zauren tattaunawa da su da annabinsu da kuma wakilan jama'a shugabannin al'umma da aka turo domin a tattauna da shugaba ya fitar da jagora kwamandan yaƙi domin a je a kare addinin Allah kamar yadda suka faɗa. Bayan an yi wannan muhawara sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabin cewa ya gaya musu to ga wanda aka saba musu a matsayin shugaba. Wa ƙala lahum nabiyuhum sai annabin nasu ya ce da su inna Allah qad ba'atha lakum ta malika ce to ku saurara ku ji. Ba shakka muna tsaka da wannan tattaunawa da ku sai mala'ika ya zo mun da bayani cewa to Allah ya mana zabi ya zaban muku daluta a matsayin jagora shine zai jagoranci wannan tafiya ta yaki da kuke roko a ba ku dama ku domin kare kanku qalu sai suka ce a ha anna yakunu lahu mulku alaina ta yaya daluta kuma zai zama shugaba a kanmu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhalin muka fi cancanta mu zama shugabanni ba shi ba walam yu'ta sa'atan min al mal shi fa dalutan nan mutum ne talaka ta yaya za a ce shi ne shugabanmu ƙala inna Allah hastafahu alaikum ya ce to sai dai ku yi haƙuri ai ba ni na zaɓa ba Allah ne ya turo mala'ika musamman a wannan zaman da muka yi bauta shi ba balle ma ku ce na je na yi shawara da wani ne ban shawara ba ra'ayi na bane kuna kallo dan shirin da ne a lokacin aka gaya mun wane ne shugaba dan haka ku yi haƙuri inna Allah hastafahu alaikum wa zadahu basdatan fil ilmi wal jism kuma Allah madaukakin sarki yayi ƙari mashi daluta bambanci fifiko tsakanin shi da su da suke kallon bashi da dukiya yana da zurfin ilimi yana kuma da kurji yawa yana da ilimi kuma yana da kurji wallahu yu'ti mulkahu man yasha ai Allah ne yake bada mulkin sa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim kuma game da tarin dukiya ko wani abu mai kama da wannan Allah shine mai yalwata ma wanda ya so kuma shine mai ilimi da yake ajiye yalwarsa a yadda ya ga dama a kuma lokacin da yake so saboda haka ku yi hakuri wannan shine ko ita ce shawara da annabi su ya gaya musu bayan sun turje su fa suka ce a zaba musu shugaba shugaban kuma yanzu ba annabin bane ya ce a zo a yi ƙuri'a shiru ya yi sai ya jira sai da Allah ya ce masa to gashi nan ɗaluta ne ka gaya musu ɗaluta aka zaba musu a matsayin kwamandan da zai jagoranci rundunar yaƙi to ga ɗaluta ya kamata a isa sallama da suna da hankali wato za ka gane yan bani isra'ila suna da abubuwa na ban takaici a abubuwa da dama da suke yi suna da abubuwa na ban takaici in kana karanta tarihinsu yadda suka yi gwagwarmaya tsakaninsu da makiya Allah tare da tafiya da suke da annabawansu za ka ga cin zarafin da suke wa annabawan ya yi gungu su suka ce annabi musa yana da ƙaba aka yi wannan ya wuce su suka zo suka ce wa nana maryam mahaifiyar annabi isa cewa ta zo da ɗan shegu ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'i wa ma kanat ummuki bagiya da aka yi ke kuma kika zo da ɗan zina alhali ke uwarki ba musanta ba da harka ta ashawo ta yaya aka yi haka wannan ju salo ne irin nasu wato ba sa bai wa mutum uzuri ba sa bari a ji hanzarin mutum akan abubuwa da ya taso da shi ba a sauraron mutum kawai sai a sartar masa da hukunci kai tsaye wanda wannan baya daga cikin ɗabi'a mai kyau idan ka duba karantarwa musulunci gaba ɗaya musulunci yana karantar da cewa ko da ma mutum laifi ya yi a musulunci ba shi da laifi har sai bincikenku ya gano cewa ya aikata laifi yanzu shi a wurin a fuskan shari'a wanda ake tunanin ya yi laifi sunansa muktahimi wanda kuma muktahimi wanda ake tuhuma kenan al-muktahimi bari shi wanda ake tuhuma ba shi da laifin komai a fuskan shari'a har sai bincike ya tabbatar da cewa yayi laifin kafin sai a tabbatar da cewa eh yayi laifi saboda dalilai kaza da kaza a sanadiyar bincike da aka yi to amma kawai su da zaran abu ya faru kawai sai su ce kaza ne annabi Musa ya yi tafiya da su na tsawon lokaci suna kallo annabi Musa suka shiga ruwa Fir'aun ya halaka amma a bayan sun fito Allah ya ce musu tafi garin Ariha su je su yaki sai suka ce ni izhab anta wa rabbika faqatila sai dai kai Musa da ubangijin naka da yace mu je mu yaki kai da shi kuje ku yakin ku ku biyu in kun gama shine bi ma'ana izhab anta wa rabbika kai da ubangijin ka faqatila ku biyun ku je ku yaki inna hahuna qa'ilun mukan anan dinnan babu inda zamu gusa muna nan wannan ɗabi'a kenan ta ‘yan bani Isra'ila. To kuma kusan haka ne ya faru a bayan annabi Musa ne. Tare da cewa fadu abin da ya faru na bayan suna da iliminsa. Kuma wannan bayani da muke karantawa yanzu a bayan wafatin annabi Musa ne da ma wasu lokaci bai ɗan tsawo. Amma sai gashi suna yin izini wa annabi su. To ta yaya za a ce wani ne shugabanmu? Wanda wannan yana da kyau mutane suke lura idan Allah ya baiwa mutum shugabanci wanda a karantarwar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba littattafai da malamai suka yi ta rubutawa in an samu shugaba ko da da karfin bindiga ya karbi shugabanci ma'ana ko juyin mulki yi a tsarin sunna shine ba a masa tawaye maimakon abi a yi ta zubar da jini to gara a yi haƙuri a bi shi a yadda yake da har zuwa lokaci ne allah ya ara masa shi ba yadda aka yi ya zo wannan babu ruwan yanzu kawai tun da ya yi tawaye ya zo ya tun ya hambare shugaba ya zama shine shugaba a yi haƙuri maimakon ci gaba da zubar da jinin bayan Allah da tozarta dukiyar al'umma gara a samar da lumana da kwanciyar hankali a ci gaba da ibada har sai an gano cewa shi zuwan nasa da yadin ya zo ne don ya hana bautan Allah to nan kuma babu laifi a far masa domin a kawar da zaluncin sa amma in ba haka ba ko ta yaya ne mutum ya zo ya zama shugaba to haƙuri ake yi dan za ka ji mutane suna gunaguni a ce ai wani ba zaben sa aka ba daura mana shi aka yi kaza kaza kaza to duk wannan babu ruwanku da cewa ta ina ya biyo daga zaran da ya hau a matsayin shine shugaba kuma is recognized a wurin sauran al'umma da da, da hukuma cewa shine shugaban wuri kaza to lalle ya kamata a ce an masa biyayya da da'a gwargwadon yadda ya kamata a yi da'a ba tare da an saba umarnin Allah ba to a wannan wuri su suna ga hassada ta shiga cikin al'amuransu hasada ta shiga saboda su suka roƙi a ba su shugaba kuma Allah ya zaɓa musu shugaba amma yanzu sai suna ganin cewa ai wannan mutum bai kamata bai zama shugaba to akwai qualities na shugabanci da Allah madaukakin sarki ya bai ma shi wannan bawan Allah da aka zaɓa musu ɗaluta tare da cewa talaka ne amma Allah madaukakin sarki ya sa yana da kwarci yana da diri na jarumai ta yadda in ya fito zai razana mai kallonsa kuma dama yana daga cikin abin da hatta a zamanance ake lura da shi shugaba ana so a ce yana da cika ido shugaba ya zama mai kwarci amma shugaba ya zama rabo-rabo to mabiyansa za su raina shi kuma shugabancin ba zai yi kwari ba don haka ba zai ke samun tasiri ba wurin ba da umarni ko hana wasu abubuwa amma in ya zama yana da barazana yana da cika ido to lallai wanda yakan taimaka wurin aiwatar da shugabancinsa yadda ya kamata sannan abu na biyu sai Allah madaukakin sarki ce ya hore masa ilimi wanda ilimi yana shine majigo idan shugaba ya zama da kiki ba shi da hangen nesa ba shi da fasaha wurin shirya abubuwan da suka dace domin cimma nasara da muradin shugabancinsa zai yi wuya shugabancin nasa ne nasara a gudanar wanda yake gaba daya ciki da wajensa don haka dai ana bukatar shugaba ya kasance a mai kwarjini sannan ko mai ilimi wallahu yuti mulka kuma ya sha Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so don haka idan Allah ya bada mulki ba a so mutum ya gardama ko ya jayayya ga wanda Allah madaukakin sarki din ya baiwa mulki wallahu wasi'un alim Allah shi ne mai wace kuma masani game da abubuwa da suke gudana akan bayansa a gaba sai Allah ya ce
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
Allah ya saka da alheri sai annabin nasu ya ce to abinda zai nuna muku cewa ba ni na zaben muku ba zaɓin Allah ne kuma ku yi haƙuri da wannan وقال لهم نبيهم sai annabi nasu yace da su inna ayata mulkihi alamu da suke nuna cewa Allah ne ya zabe shi ba ni ba an ya atiya ku tabut shine wani akwati zai zo muku fihi sakinatun min rabbikum a ciki akwai kumshiya na bayanai da zai nuna nutsuwa a cikin wato zai tabbatar muku da nutsuwa daga wurin ubangijinku wa baqiyatun da kuma wani ragowa na Allah at-taura mimma taraka ali Musa wa ali Harun cikin abin da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna suka bari na burbushin Allah allanan attaura tahmiluhul mala'ika mala'iku ne za su ɗauko akwatin su taho da shi takanas za a taho da shi daga sama inna fi zalika la'ayatul lakum in kuntum mu'minin lalle cikin haka akwai alamomi da suke nuna girman Allah madaukakin sarki da kuma yake nuna cewa Allah ne ya zabe shi don haka kada ku bijire masa kar ku masa tawaye ku masa biyayya saboda Allah ya san halaye da ɗabi'u na waɗannan mutane shi yasa sai aka sanar da annabin ya gaya musu cewa akwati za su ga yana saukowa amma akwatin ba wai haka kawai zai sauko ba mala'iku ne za su dauko shi amma ku ba za ku ga mala'iku ba sai dai za ku ga akwatin gashi ne yana tafowa daga sama in ya zo za ku bude a ciki akwai abin da zai samar muku da nutsuwa daga wurin ubangijinku na lura da abin da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna suka bari na allunan attaura wanda wannan shi zai ba ku dama in an karanta ku ƙara samun kwanciyar hankali da kuma goyon baya ma shi annabin da amma wato ga shi shugaban da Allah madaukakin sarki ya zaɓa muku domin tafiya wannan yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kuma ana so ku yaƙin ne da dukkanin ƙarfinku ku yi yaƙin babu wasa a ciki wanda ina ga nan ya kamata mu dakata sai in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya domin mu ga menene ya faru kuma bayan an gama musu jan kunne da gargadi ga ne akwati ya sauko kuma sun gani me ya faru bayan nan insha Allah gobe za mu ci muna addu'a abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa da kabi tarayya a cikin lada abin da muka kuskure kuma muna roƙon Allah gafara da addu'a mai ci da ya mutan kurakuran a cikin zukatan akwai tambaya ko ƙarin bayani
akwai a cikin